kanat min ruba'iyin turam wa fatuha fi ma siwahu multazam shi ya faɗi duka biyun ko ya ce wa ya sukanar min ruba'iyin turam wa fatuha fi ma siwahu multazam ko shi kuma na ƙarshen su shine harami mai duratul yatima ya ce ba haka ya faɗa ba ka koma bi laha zai dunga kulifu wata linahu ya stari wa ya fura ya kawo magana ya ƙarasa ta da misali ko ya ƙarasa amma da misali ba fitowa ya fili ya faɗa ba ka bashe illa iyaka shi ya kawo misali duka min aflaha zaidu shi amridi a nan ya yi rowa da kawo misali ko bai kawo misali ko ɗaya ba shi yasa a nan ya yi kama da dan warje cewa shi da warje abin dan kokarin takaitawa ba bai za kawo wani misali ba wata maganar ma a ciki haɗe waye ko shine cewa ya za a idan ba ruba'i ba ne haɗiye ta ya gyale ko cewa a gano ta taba fumi a gano ta taba fumi tun da an ce ruba'i za a yi masa ramma in ruba'i ne za a yi ramma to ashe sauran kenan ba ramma ba to amma ai ba abin da yake wurin ramma yana da yawa ko akwai fataha akwai kasara akwai akwai ramma akwai kasara ko to me lamiyatul af'al fa shi ya kawo wannan yaftati wala huramun izabin ruba'i wa tahu muttasilan li ghairihi wa li ghairi riya'i kasran ajiz tilati min fa'ila ko ya kara bayanai ba da yawa tun da zaba shi littafin nasa ma na tasrifi ne kawai wayannan da littattafai ne aka dan sa wani abu na tasrifi a ciki to wannan dai baitin kenan murari'un karkana marihi ala arba'atin taurumu minhul awwala daga suratul ala zuwa nasi fi'ili ruba'i ya kai guda nan insib laminal mustaqali wa bi idan sudira fil mustaqbali wa bi anin sib laminal mustaqali wa bi idan sudira fil mustaqbali sai ni gaba da ko wa bi anin sib fili murari'i sai a nan ya zamo mai littafin nan kamar ya yi ketare don an fada a baya cewa ana yi fi'ili murari'i rafa to amma bai faɗi inda ake masa rafa ba sai ya ci gaba da bayanin ina ne ake masa nasba kaga kenan kamar ya yi ketare ko da dai magana ce mai sauki cewa waje ɗaya ne dama ake wa fi'ili murari'i rafa shine inda yake ba nasibi ko jazumi da ya shiga masa nan ne ake masa rafa amma zama wasu bai faɗa ba ta yi zabo ya bar ɗimuwa ga mai koyo ko koyaushe mai rubuta littafi ya kamata ya zama yana dubo mai koyo tunda da shi ne babban manufa da rubuta littafin nasa ba shi da yake malami ko yan uwansa malamai ba a ringa dubo mai koyo tunda shi ne babban abin duba a wajen rubuta littafin to bai bayani akan inda ake rafa an tafi da murari ba wanda shi ne inda yake ya tsarata daga nasibi ko jazi ya ba kamar amridi ba kaga amridi shi ya kawo ko raf'ul murari illazi ta'abbada tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada ko raful murari illazi tajarrada an nasirin wa jazimin ta'abbada rafan da fili murari wanda yake ya tsiraita ga daga nasibi ko jazimi hukunci ne wanda yake koyaushe haka yake kaga ya kawo kenan ya fita ne doratul latima fa ya kawo wannan me doratul latima ya kawo wannan aminu a shi cewa ana masa lirabi idan ya zamo ba nunin takidi da nunin nisuwa ko a nan ne ake masa lirabi za a yi masa rafa a sannan a wannan kuma ka koma alfiya ko ka koma alfiya ta dan malik ka bar doratul yatima ko min nuni ta ki da mubashirin wa min nuni inasin kai ro'una man fitin wannan alfiya ce a dora ya ya kawo a doratul yatima ya ya kawo yoran haisu hala wa jazimin to sai ya kawo ko cewa su hala an nasibin wa majazan wa harfi hukunan ruba'i yuran ko ta kunu min aflaha zaidun yuflihu wa tare na yassari wa ya farahu ko ya ga shi ma ya shi ya kawo shi ma hufa bai kawo ba sai ya ci gaba da ambatan masu yi masa nasu ba ya ce wa bi anin sit ka nasarci fili murari'i da an laminar musakali amma fa ba an wadda asalinta an na ce ba aka yi ta haififinta an wadda daman ita an ce an faɗa mana cewa ita an iri nawa ce an a gaba ɗaya iri nawa ce ko ce ko akwai an muhaffafa akwai an masdariya akwai an wacce mufassira ko akwai kuma wacce akwai an za'ida shi yasa an iri hudu ce to ita an wadda take masdariya ita ce take nasautar fi'ili murari amma an wadda take asalinta anna ce aka yi ta hafifi ba za ta yi nasaba ba ina misali ina misalin an dinna wadda muhaffafa asalinta anna ce aka yi tafifinta a ƙur'ani alima an sai kumu da kuma ne a wannan an ce mufassira an dilkul jannatu ba da nudu an isna ilfulka bihi ta fuzu an ta sudu ko ai an ce wannan mufassira amma ina ga alim an sai kunu an ce wadda aka yi tafifin sai wace an wadda take muhaffafa ya shiga ba suratu da afala rauna afala rauna Allah ya riji'u kaga ma sai aka ce yanzu da mana nuna cewa ba wannan bace ba an ce masdariya ba an ce muhaffafa annahu la yarji'u ilaihim qawla wa bi anin la min al musaqqali wa bi idzan haka nan kana sarki fili murari da izan suddira idan ya zamo izan din ta zo a farko fil mustaqabali ya zama kuma mustaqabali shi anan a cikin sharuɗa guda uku na ita izanta ya aiki ya faɗi guda biyu ko wanne ne cikon na uku muttasilan au au biya mene fusila muttasilan in su diratan su bi hal mustaqabala muttasilan au biya minin fusila shi yasa dai kamar a nan a babin nawasibul fi'ilil murari'i shi mai duratu latima ya fi yalwata maganar yadda za da cika dukkan sharuɗan ko shi wannan ƙoƙarin ya takaita sai ya sa wata magana ma ya batta kamar nan a cikin sharuɗa uku ya kawo guda biyu shine cewa in suddira idan izan ɗin ta zo a farko idan ba a farko ba ce ba za ta nasara ba sai ka ce zaidun izan yi kuri muka ba za ka ce zaidun izan yi kuri maka ba amma bayan wawun arafi akwai sabani akwai wanda suka ce wa izan za ka ce wa izan ya halatta ka ce wa izan ukuri maka akwai wanda suka ce dole sai dai ka ce wa izan ukuri muka a bayan wawun adafi ko kamar kira'ar dai dukkan makarantar nan ma gaba daya guda bakwai nan wa izan layal basuna ko suka ce wa izan layal basuna ma ne karanta wa izan la yalbasu kuma fil mustaqabali ya zamo mustaqabali ne banda abin da yake ya huce sai abin da yake zai zo nan gaba kamar izan ukuri maka jawabin wanda ya ce ma a ka gada ce izan ukuri maka izan ukuri maka to an yi nasaba da izan kenan a cikin wanda yake mustaqabali a sharaɗi biyu kenan da ya faɗa cikon na ukun shi ne wato ya zama ba a yi fasalu ba in an yi fasalu ba za a yi nasaba da ita ba sai dai idan rantsuwa ce ko ba za ka ce izan zaidun yi kure maka ba sai dai izan zaidun yi kure muka sai dai idan da aka yi rantsuwa ne wannan ayi kamar na baitin hassanin musabitin izan wallahi نرميهم بحرب ويشيب الدفلة من قبل المشيب إذا والله نرميهم yayi nasaba da izan duk da cewa ya yi fasalo da rantsuwa to wannan kenan sai ruwan mai tabaitun ko ta zama mahabula an samu haduwar habanu da kuma ɗayyu shi yasa an samu habalu wabi anin to ta befa ta kubuta sibla minal mustafilun ta uku fa habalu aka yi ita wabi wabi izan ita ma habalu ne haka ne fa'alatu wabi izan su diratil habanu an mata habanu ita su dirafil mustaka bali ta kubuta ita ta karshe to ita ta karshe ta kubuta haka ta biyu ta kubuta ko da ta biyu da ta karshe duk sun kubuta da ta farko da ta hudu duk sun gamu da habalu ko wacce ce ta gaba da habanu wanne to suddira fil ɗayyu ne haka ne ba habanu ba ne ɗayyu ne ɗayyu ne na huda aka shafe na biyun yana nan suddira shi ne dal na farko ha ɗayyu ta gaba da shi to sai wanne sai na ولن وكي وبأن الذي استتر بعد الحروف الست وهي لام جر ولن وكي وبأن الذي استتر بعد الحروف الست وهي لام جر ولن وكي وبأن الذي استتر بعد الحروف الست وهي لام جر ana ambatan haruffan da suke nasartar fi'ili murari an faɗi guda biyu a jiya shine an da izar walan yace ana nasarta fi'ili murari'i ma da lan lan tana shiga wa fi'ili murari'i ta masa nasaba kuma wasu ma malaman suke cewa ita lan ai a cikin masu nasaba ita ce kan gaba me yasa saboda ta keɓanta daman da fi'ili murari ba ta shiga sai ga fi'ili murari kuma lalle za ta yi masa nasaba saboda ba kamar an ba an tana iya shiga ga fi'ili mari ko ajibtu min an kumta ko ajibtu min an kumta za ka iya faɗa haka annan ta shigarwa fi'ili mari amma ita lan bayan da za a yi ta shiga ga fi'ili mari ba ta shigarwa fi'ili amri an ma masdariya ba ta shigarwa fi'ili amri ko amma an tafsiriya ita tana shiga ko kamar na ƙur'ani a wata aya a wata aya ne a ƙur'ani an tafsiriya ta shigarwa fi'ili amri to bayan nan fa amma nan ta ita zamo wato wannan ce ita masariya ce amma an shafe bi an irsal arsala na bi amurka bi irsali bani isra'ila ma'ana bi amurka to a wata aya ce take lalle lalle sai a ce abin da sa wannan aka ce ya fi kyau a ce masdariya ce saboda a baya ba a samu ainihin abin da yake ya kunshi kauli sosai sosai ba kuwa an samu dai ina rasulu rabbil alami ko to wata aya ce wadda yake haina ilaihi an suna'il fulka bi ayunina wa wahaina fa auhaina auha ya kunshi ma'anar kauli ko ko da dai ba harufa gashi ba harufan kaulin dama fa wahayna ilayhi an sunna il fulka bi ayunina wa wahayina wala tuhadimni fil ladzina zalamu to wannan kenan ita lande ta ke banta koyaushe da shiga ga fili wanda yake murari kamar lan nabraha lan nabraha alaihi akifina yasibu allan ya kadira alaihi ahad allan ya kadira alaihi ahad ya kadira an nasabce shi dalan walan tastadi'u an ta'adilu lan ta nasarci tastadi'u alamar nasawar shafe nuni tun da yana cin al'afalul hamsatu filai biyar din da ake musu rafa da nuni ake musu nasara da jazma kuma da shafe nuni walan tana nasartar fi'ili murari lan malamai da yawa sun ce tana nuna karfafawa ga manfiya tana nuna karfafawa amma ba ta nuna tabidi akwai wanda suka ce tana nuna karfafawa tana nuna tabidi kamar zama hashari akwai wanda suka ce ma gaba daya da karfafawar da tabidin duk ba ta nunawa yadda za a ga masalan ibnu hishamin ya zaba a wasu littattafan nasa kama a sharhin kadar ko ya zabi cewa ita lam ba ta nuna takidi ba ta nuna tabidi ba ta nuna takidi ba ta nuna tabidi amma shi zama hashari a ummuzar nasa ya ce tana nuna takidi a tasirinsa kuma kashaf ya ce tana nuna tadidi amma ya gina ra'ayinsa a kai na cewa ai ba za ga Allah tunda Allah ya ce lan tarani ya ce ai yana nufin har abada ra'ayin mu'tazilawa ko wanda ahlus sunnati su sun tafi akan cewa ai za a ga Allah ya rahul mu'minuna بغير حسن وتكييف ومنيل للمثال فينسون النعيمه إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال to wannan lan tana nasartar fi'ili murari ita lan dinnan ma akwai wani sabani a kanta wasu sun ce murakkaba ce daga la da an waila ne da an aka hada suka zamo lan ko ibnu saraja akan haka yake akwai wanda kuma suka tafi akan cewa ita lan dinnan asalin ta la ne aka mai da alifin ya koma nuni amma dai mafi yawan malamai da sun tafi akan cewa landin nan haka asalin ta yake yadda take dinnan haka take tana cikin harufa dai masu harufa biyu harufa da sun zo sarafi biyu walan wa kai ana da sarta fili murari da kai kai iri nawa ce akwai kai ta'aliliya akwai kai masdariya akwai kai ta'aliliya akwai kai wadda take zuwa masdariya to ita wadda take a masdariya ita za a ga fili murari'i an nasarce shi bayanta amma kuma ba ita ce ta yi nasaba ba sai a ce an ce ta yi nasaba kamar misali arsaltu ilaihi likai ya ji'a ko likai ya ji'a wannan kai ta zamo masdariya ce kama an ce lima ji'ihi lima ji'ihi likai ya ji'a amma arsaltu ilaihi kai ya ji'a to wannan kai din ta zamo ta'aliliya ce ta zamo ta'aliliya ce shi yasa akwai kai ta'aliliya akwai kai wadda take masdariya to ita kai dai tana da sarta fi'ili murari'i ɗaya kai tsaye ita kanta ɗaya ko an ce take buya bayanta ta yi nasaba bayan an faɗi kai ɗin akwai an wadda take shafaffiya ina misali kamar na qur'ani kai taqarra ainuha fararna ila ummihi kai taqarra ainuha kai takarra kai ta nasarci takarra ko likaila ta sau alama fata likaila ta sau asau alama fata kai ta nasarci ta sau alaman nasabar shafe nuni to wabi anin lazistata ana nasarta fili murari da an wadda take mustatira بعد الحروف الست بيان حرفها غدا شدة أن تنابويا بيان حرفها شدة تنسفف إلي مراري إلا إياكا شيء أنا سيقوام بواري با شيء سا kamar doratul yatima mai doratul yatima a nan ya fi shi warewa domin shi mai doratul yatima ya kawo guri biyu inda yake an take nasaba mustatira amma a nan istitarin nata jawazan ne ko wa ba da lamil jari fansif war mirali an jawazan karta kaliyan zura kara da adifin alasmin khalisi ya kawo guda biyu sannan kuma ya kawo guri biyar inda yake take buya wujuban ko warmin raha alal wujubi wasu fi hamsin aqiba la najadi misla ma kana zaw tagawa ya ga shau zalima to nan ko shi sai ya gwama da inda yake wajibi ne wajibul istitar an din wajibatul istitar ce da kuma inda take ja'izatul istitari sai ya gwama su wato ya hada da lamun da kuma sauran guri biyar din wahaya ibadar hurufin sitti bayan harufa guda shida wahaya harufan nan su ne lamu jar lamun jarra kamar wa umirna linusilima linusilima li rabbil alamin li wannan lami na jarra ne kama an ce wa umirna lil islami lil islami li an nuslima an shafi an din jawaza ko kace ji itu li aqra'a to akwai an shafaffiya wadda ba lalle ne ka shafe ta din ba ka iya bayyana ta ka ce jirito li'an a ƙara'a ba lalle ne a ɓoye can ba bayyana ta ja'izi ne a nan ɓoye can ja'izi ne a iya ɓoye can a iya bayyana ta to wannan dai kenan an faɗi guri uku a cikin wuraren da ake nasarta fiye murari'i a wannan baitin na farko dai bayan nan na biyu bayan kai na uku bayan lamul jarri ana nasarta fiye murari'i da an wadda take murmara jawaza kamar mai ajiru ma shi tafiya yi ma nisa ra'ayin mutanen kofa kan cewa shi lamun ne yake yin nasibar ko? cewa lamun ne yake yin nasra ra'ayin malaman kufa kenan ba ra'ayin malaman basra ba wanda su suka ce ai an dinci shi yasa shi mai ajiru masu ya ga lissafa an nawasir din ashiratu nawasir filin murari ashiratu da an din da aka faɗa da izan din da lan da kai da kuma lamul ta'alili da lamul juhudi da hatta da au da da dai sauran abubuwan da ake a za a faɗa wanda duk a wajen malaman basara sai su ce da an ce ta ɓuya a nan ta yi nasaba to wannan baitin kenan dai sai mu maimaita shi wata ta filatin habanu aka yi mata wabi anil habanu aka yi mata lazis tatar lazis tatar kamar da aka yi masa ba'adal huru wannan ta kubuta ko tisittiwa yala mujar yala mujar habanu aka yi mata guda biyu sun kubuta ko guda nawa aka yi wa habanu guda uku ko guda ɗaya ta zo da me habanu guda uku duk mahabunai ne guda ɗaya mahabula guda biyu ko sun samu kubuta irin wannan ake cewa da shi wanda suka kubutan duk a hashu ne ko da ta hudu da ta biyar ce ya ake kira irin wannan shigan mata ba ta zama kuma a hashu ya ake kiranta fa'in tanju ko wa ya tuluhu salimun sahihun mu'arran la ta da zalikal huda haka mafuri ake kiranta haka tsinta ake kiransa tafila ta zo a hasho wadda ta yi zahafi ya shiga mata ya zama ku ya shiga mata ba wadda take ta zo a rura bace ba kuma wadda yake ta zo rarraji bace wa auka illa au ila wa hatta lalhala lalhala ya fi kyau lalhala wallazi bihi awwalka wa auka illa au ila wa hatta lalhala wallazi bihi awwalta wa auka illa au ila wa hatta lalhala wallazi bihi awwalta ne gaba da ko wa au hakanan kuma an tana buya bayan au ta nasarci fi'ili murari wacce ku a cikin au ɗin ka illa au mai zuwa da ma'anar illa au mai ma'anar illa ita ce wanda ake wato au ɗin da yake abin da yake kafin a faɗe ta maganar da take akwai kafin a faɗe ta idan wadda ta zo bayan an faɗe ta ta abu to wannan magana ta farko ta tashi bayan da za a yi a haɗa guda biyar ina misali kamar inda ka ce la'aƙatulan na kafira au yuslima wallahi zan kashe kafiri sai ko in ya musulunta to wannan audin mai ma'anar illa ce saboda bayan da za a yi a ce kashewar ta auku daga gare ka gare shi bayan ya musulunta inda an samu musuluncin nasa fai za ka luha a samu minni dima'ahun wa amwalahun illa bi haƙƙil islam wa hisabuhum ala Allah ko shi yasa wannan audin mai ma'anar illa ce ko kamar faɗin mawaƙi da yake cewa wa kuntu iza ga mastu kanata qaumin kasartu ku'ubaha aw tastakina wannan audin ita ma mai ma'anar illa yana cewa lokacin duk da ya matsa goron mutane to sai ya karya ta ko ko idan mutanen sun daidaita kaga wannan idan mutanen sun daidaita ai ba zai karya din ba karyawa ba za ta afku ba shi yasa wannan audin mai ma'anar illa ce au ila ko ko au mai ma'anar ila au mai ma'anar ila ita ce wadda abin da ya zo bayan ta ta yi ci gaba da afuwa tare da wato abin da ya zo kafin ita ta yi ci gaba da afuwa tare da abin da ya zo bayan ta ita ce au mai ma'anar ila kamar misali la'alzaman naka au ta gare ni haƙƙi wallahi zan lizimce ma sai in ka biya ni har zuwa ka biya ni abin da nake binka to wannan ta yi ma bayan an biya din a ci gaba dai da lizimta biyan bai hana a ce lizimta ta ta ci gaba ba tunda lizimtar nan ta yi dalilai da yawa za a iya kawowa ko haka nan kamar faɗin mawaƙi da ya ce la'astasilan na sa'aba a udurikal muna faman gada tilamalu illa lissabiri la astasilan nasaba au udrikal munatu wannan aure mai ma'anar ila ce kamar ya ce ila an udrikal muna ila an udrikal muna wato wannan kenan au mai ma'anar illa ko au mai ma'anar ila dai an tana buya bayan ta tana sauki fulni murari wannan buyan na fi'ili murari na an dinnan wujuba wajibi ne lalle ne za ta ɓuya ɗin wahatta hakanan an tana ɓuya bayan hatta ta nasarci fi'ili murari'i lalhala amma fa banda wanda yake nuna yanzu sai wanda yake nuna istikibali wanda zai bihi awwalta ko wanda kai tawilinsa da hali to wannan hatta an ba za ta buya bayan ta ba ne tana sauki ko ili murari yana daga misalin inda an ta buya bayan hatta ta nasaba kada ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake faqatilul lati tabghi hatta tafi ila amdillah to nan hatta an tafi ne asali ma'ana hatta fai'atiha tunda da an din da aka shafe wujuban da kuma fi'ilin za a yi tawilin su da masdari kama an ce hatta fai atiha ko kuma lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina musa kama an ce hatta ruju'i musa ilaina ne kama an ce hatta ruju'i musa ilaina haka nan idan kana tafiya ka ce wato sirtu hatta adhulal balada amma idan sai da ka kai garin ne kake faɗan magana ko koma kana faɗar abin da ya afku ne a baya to wannan sai ka ce sirtu hatta a dukulul balada kai ne ta tafiyan nan sai da na shigo gari ne ta tafiyan nan har ma dai a ƙarshe gashi na shigo gari a wannan hatta sai ta zamo ibtida'iya ce ba wato gaya ba ce ta zo ne don ibtida'i ne ta tafiya amma dai gashi a ƙarshe har na shigo gari wato ta alhulul balada haka nan ma abin da yake kayi tawilin nasa da hali kamar kana ba da labari game da abin da ya faru a baya kace darastu darastu darastu hatta an jahu ne ta karatu ne ta karatu har dai ma dai a ƙarshe ne nasara to shi ma nan sai ka ce an jahu ba za ka ce an jaha ba shi yasa koyaushe ita hatta ana nasautar a mustakabali ne da ita murari sai ya zama mustakabali wato abin da yake zai zo nan gaba amma abin da yake yanzu ma ya riga ya zo ko kuma tun a da ya zo to wannan ba za a yi nasaba da ita ba yana daga yin tawilin murari'i wato da hali kira'ar nafi'u da ya karanta wa zulzulu hatta ya ƙulun rasulu wato akan an raurawar da su hamma abin ya kai cewa manzon su ya ce gashi ma manzon su har ya ce wala zina ma'ahu wala zina mun ma'ahu wa ta nasurul lahi to nan saboda shi yayi tawilin ta da hali ne bai dauke ta a matsayin mustaqbali ba sauran makarantar da suka karanta ta ya ƙulun rasulu suna ganin wato ana ba da labari ne abin da wanda zai zo nan gaba ko da yake abu ne wanda ya wuce to amma ana ba da labari kamar abin da zai zo ne nan gaba shi yasa aka yi nasabar aka ce hatta ya kula rasul to wannan ne kenan a nan an faɗi guri biyu cikin guraren da hatta take buya wujuba shine bayan au da kuma bayan hatta bayan au da kuma bayan hatta shi dai mai dora ya faɗa mana cewa guri nawa ne ita an take buya wujuban guri nawa ne an take buya wujuban yadda mai dorotul yatima ya kawo guda biyar ya ke cewa warmir laha alal wujubi wa hasusi hamsan aqibala min jihadi nahwa ma liya ga shau zalima akwai lamun juhudi akwai kuma mai wa'au bilhawin la'ata auyo dalfata sai ne kuma a kafin ba ba da haɗifin ɗin kala aril hatta tun kala shi ne na hatta ɗin ko sai wa ba da haɗifin a wannan shi a cikin wanda yake abin nan ne ko wanda yake ja'izi ne ko ba da hadisi a lafi halitti maka asar da jawabin karar roho kan du'a ko ka hadisi alat takawa fato tare walatar dunna za ta wato si al'amala to shi dai nan ya kawo waje biyu saura ragowar guraren zamu ji ko ala kulli halin dai da zarar an duba sai a ga tsarin mai doratu a nan ya fi ko saboda duk abin da ya kawo a nan a babin da wasu ba abin da mai doratu bai kawo ba duk abin da ya faɗa kusan ba abin da mai doratu bai kawo ba illa kawai cewa ita hatta sai idan wato ta zamo mustaqabal tana nufin istiqbali shine ake nasaba da ita to sai mu maimaita baitin ku inda yake ta nuna istikibali ba ya faɗa cewa hatta ana yin nasaba da ita idan dai ma'anarta ma'anar ila ne ko to da hali wanda yake magana da ka ɗauke ta kamar akan yanzu walwawu walfa ba'a da maharin nafi أو دلب نحو الدعاء والنحي والواو والفاء بعد مهر النفي أو دلب نحو الدعاء والنحي walwawi hakanan kuma kai nasaba da an bayan wawi ma'ana an tana ɓuya bayan wawi walfa ko fa ba da maharin nafai wanda da wauɗin da far suka zo bayan nafai wanda yake tsantsa shi yasa banda kamar nafayin da yake ba ana nufin nafayin ba ne an kawo shi don istikirari ko abin da ya kama da haka to wannan ba a yi nasaba da an ɓoyayya bayan wau ko fa a nan amma inda yake tsantsan na fayi ne to wannan sai a yi nasaba da an ɓoyayya ina misali kamar na ƙur'ani la yi ƙura alaihim faya mutu la yi ƙura alaihim faya mutu to wannan faɗin ta zo ne jawabin na fai fa ya mutu saboda la na ce wanda yake kuma tsantsa a zama wata na shi yasa an tabuya bayan fadin nan ta nasarci ya mutu alamar nasara shafe nuni tun da yana cikin al'afalul hamsatu haka nan ma kamar na ƙura'ani da inda ubangiji na wata ala yake cewa wala ma ya alamin lahul lazina jahadu minkum waya alamar sabirina to lamma na fayi ce tsantsa aka kawo jawabinta da wa wa shi yasa an tabo ya bayan ta ta nasarci ya alama wa ya alama sabirina walamma ya alami ya alami wannan na farko mazumi ne da sukuni an masa kasra ne liltika sakinai ne shi ko ya alama na biyu jawabi ne na nafayi akai da wawi shi yasa sai aka yi nasaba wallan ma ya alamin lahun lazina jahadu minkum wa ya alamar sabirina ba da maharin nafi kenan ko ya zo ko fa bayan tsantsan nafai ina a kawo misali kuma ba daga ƙur'ani ba misali daga insha'in mutum ya kawo misali inda yake fa ta zo jawabin ko za ta zo a matsayin jawabin na fai ne a kulit da ba faya shi ba a yayi lam na fayi ce an kawo mata jawabi da fa an za ta ɓoye bayan nan a ta yi nasaba lam ya akuli da ma faya shi ba da waufa idan wau ne fa ba na fayi ba ne ma kuma na hayi ne wannan nahayi ne nan ko nafayi ake bukata la talata kulis samaka ta nahayi ce ba ta nafayi ba ina misalin wanda yake na nafayin ma mashiru lam ya kara zaidun waya hama haka ne waya hama wawi ya zo ko da dai wajen ya fi dacewa da fa akwai inda yake zai fi dacewa da wodin da sa irin wannan jawabin wanda za a yi dawo ya kamata ya ce abin haɗe suke tafiya amma ba ɗaya sababin ɗaya ba kaga kamar kira'a da fahimta fahimtar sababu sababu ta take yi daga shi yasa shi wannan wawan kaga ce masa ake wawan ma'iya amma ita fa ita ce ake cewa da ita fa'u sababiyyati amma shi wawan wawun ma'iyyati ake kiransa saboda yana nuna kamar abun biyu suna tafiya amma ya kare daina waya bara'a to haka ne amma shi din ma da ya kusan dacewa da fatin da kubutar tasa mai sabautuwa ce daga cewa ya biya bashi amma wannan abin da yake wato za su haɗu wawun na jam'i ne kamar wannan kaga na ƙur'ani wala ma alamin lahu lazina jahadu minkum wa alamas sabirina da sanin wayannan da sanin wannan duk a tare ne ba wai ɗaya ne yake sabautuwa daga ɗaya ba a'a suna tafiya ne haka a haɗa ko inni inni inni ya ake cewa ko suna tafiya ne a gaba ɗaya amma akwai inda yake zai zama wajen wawun ne idan ya zamo ba tashin ne girmamawa ba amma idan tashin ne girmamawar wato shine alama girmamawa ka ga zama wajen fani kenan wajen fani tunda girmamawa zai sabautu ne daga tashin ka ga zamo kenan wajen fani amma idan ya zama tashin daban girmamawa kuma daban amma shi bai ɗaya daga ciki ba to wajen wauni kamar wanne misali ma ja a zaidun waya kuma zaidu bai zo ba waya kuma a ce kuma ya tashi to shi ma dai ta iya zama wajen wawun ne dangane da halin da aka faɗi maganar amma ta iya zama wajen fani ina ne inda yake zai zamo gaba ɗaya daga faɗin maganar ma za a ce ai waje ne na wow saboda abu ne wanda yake gaba ɗaya wanne wai shiraba wannan wawi ne na adafi ba na jam'i ba ne na adafi ne wannan wa ta adabta ya shiraba a kan ya akula shi yasa wannan ba ta jam'i ba ce المعلم الجديد شاب لم ينجح في الامتحان ويتزوجه ya yi wa haka kursi saboda wanda kaga daman nasarar a imtihani ba wai sababi ba ne amma ta yi zama su tafi tare ta yi zama su tafi tare ne amma ba wai ɗaya ba ne sababi ga ɗaya ko haka ne to kama wani misali kuma lam ya fami ai wannan fahimtar darasin ne zai zamo sababin najahi kaga waje ne wanda ya fi dacewa da fa in dai sababi ne fa ta fi dacewa a wajen ita ce ake cewa fa'u sababi ya ce amma idan maƙiya ce shi ne wow me ya fi dacewa lam usatir fa'ar baha ban yi tafiya ba balle har a ce na samu riba amma misali lam usafir ata zawwaja me ya fi dacewa kaga nan wauni tunda tafiya ba ita aure ba ya sabautuwa daga tafiya amma tafiya abinda yakan sabautu daga gare shi shine cin riba saboda galibi akan yi kasuwanci ko akan yi aiki a inda aka je bako a samu kuɗi amma kaga aure wannan ana ganin kamar ba mai sabautuwa ba ne daga tafiya ya iya yiwuwa ba da tafiya ba ya iya yiwuwa da tafiya ko lam usafir wa ata zawaja amma lam usafir fa'ar baha lam usafir fa'ar baha al-mu'allimu jadid lam me to ba da maharin nafi au ɗalabi ta yi kuma ya zamo wawi ya zo jawabin ɗalabi ko jawabin fata zo jawabin ɗalabi da aka ce ɗalabi ɗalabi ɗin nan ya kunshi abubba wajen guda bakwai ko takwas wanda duk sun shiga ƙarƙashin ɗalabi shi ne ya kawo guda biyu kawai a ciki ya ce na du'a kamar addu'a ina misalin inda yake wato fata zo jawabin addu'a kamar faɗin mawaƙi rabbi wa fiƙini fala a adila an sanani sa'i na fi haili sanan rabbi wa fiƙini wa fiƙini du'a'i ne fala a adila fata zo jawabin du'a'i an tafi ya bayanta ta na sarki fi'ili murari shine a adila fala a adila an sanani sa'i na fi haili sanan to ina misalin kuma inda wawu ya zo jawabin du'a'i ya sirli umuri wa a tuba wa ya zo jawabin du'a'i ya bangije ka hore min dukkan lamun rana kuma tare da ka hore min lamurra na a ce kuma na tuba kaga hore dukkan lamurra ba wai lalle yana iya sabauta tuba ba don wani ma an hore masa dukkan lamurra sannan ne ma ya fi kara nesa da tuban ko ya ga komai nasa yana tafiya ai baya wani da yawa zai zama shi kenan ma ya manta da Allah ko balle har ya tuba shi yasa kaga nan ba wajen fa bane ko tunda hore lamurran ba yana zamowa sababi ga tuba ba ga mafi yawan mutane ko da yawa daga mutane rabiyar sirri umuri wa a tuba ya ubangiji ka hore min dukkan lamurrana kuma tare da haka in samu in tuba ya zama duk da cewa ka hore min lamurran nawa wannan da ya sa na yaudaru ba ko na ɗauka cewa komai zai ci gaba da haka ya zama ina ta tunanin komawa ta gare ka na bude hanyar komawa shine tuba to ina nan misalin kuma ai wannan madufi ne kawai akan ataita ne madufi ne kan ataita ne ai ba jawabin du'a'i ba ne wa fa'ashkura shi ma wajen fa ne don abinda za a ilhamar gode wa Allah yana sabautuwa daga ilhamar ne wanda duka ga za a gode wa Allah don Allah ya masa ilhamar ya gode masa ne kaga wajen sababi ne kenan to wanne wa an ashkura ni matakallati an amta alayya wa an amala salihan shi ma dai duk sababi ne shi ma duk sababi ne ai ilhama ce take sa bawa har ya aikata kyakkyawan aikin ya gani ayyuhal muriru anna inna yararaka minna kaga ai wanda aka ga ya kyakkyawan aiki to dan Allah ya masa ilhama ya kyakkyawan aikin ne shi yasa har yau sababi ne dai ba abu ne wanda yake tare ba a yayi rabbin zukuni rizqan wasi'an wa amala saliha ya ubangiji ka azarta min arziki mai yawa kuma tare da cewa na yi aiki na kirki wannan na jam'i ne ba sababi ba ne tunda arziki mai yalwa ba lalle ya zamo sababin aikin na kirki ba ta yi arzikin ma mai yawa wani ya zabo ya hada shi aikin da kirkin ko akwai wanda da yakan sa su amma akwai wanda kuma yakan hana ma ko to